الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه يومنا لهدي sha biyu ga watan rabi'un sani shekara ta 2444 shida ga watan nobamba shekara ta 2022 kamar da muka saba a wannan lokaci muna karanta littafin mabahis fi ulumil qur'an da kuma min atyabil minah fi ilmil mustalah a cikin mabahis mun fara da darasi na biyu ko na uku da malam yake ya fara magana akan wahayi da dalilai na hankali da dalilai na shari'a da suke tabbatar da yiwuwar cewa wahayi zai iya samuwa Allah zai iya saukar da wahayi ga bayansa tsarkaka manzanni waɗanda ya zaɓa kuma abu ne da a yanzu a zamanance inda wasu sun yi inkarin cewa ba zai yiwu a cewa na mutum sai shi kaɗai ne zai rinka jin wata magana da mutane ba sa ji ba ko yana alaƙa da wasu halittu kamar mala'iku wanda sauran mutane su ba sa iya alaƙa da su ba to inda abin ya yi nisa a hankalin mutan da to a yanzu sakamakon kere-keren zamani da bincike-bincike da tsatsiba-tsatsiba na bil'adama da aka samu to fahimtar haka da fahimtar yiwuwar hakan za ta zama mai sauƙi ga tunanin mutanen yanzu fiye da irin na mutan da yanzu kaga a da inda za a ce da mutanen da akwai wani jibgegen abu da za a yi shi shi ba tsuntsu ba kuma ba wani fuka-fukai ne ba ga dai fuka-fukin amma ba motsi yake ba zai ɗebi mutum ɗari kaza da kayayyaki masu nauyi kaza ya tashi ya luluka ya luluka ya je sama ya ta tafiya inda da sai an yi watanni kafin a je amma in yi wannan abin ya tashi sama da mutane ɗaruruwa a awanni zai je ya sauke su zauka lafiya to kaga a da zai wahala a yadda da wannan to amma yanzu kaga gashi ya zama reality ya zama tabbataccen abu kaga yanzu aka ce za a iya yin abin da ya fi jirgin sama sauri ya fi shi nisa ya fi shi waye abu ne mai sauƙi mu mai yadda tun da gashi mun ga jirgin sama gashi yana abin to haka kuma yanda jirgin saman nan da 'yan sama jannati suke harba kumban nan a ce a awa a minti ɗaya yana tafiyan mil ɗari kaza har ya fi haske gudu da nisa to idan da wasu sun ce yiwuwar isra'i cewa ba zai yiwu a ce an yi isra'i da nau ba ai ya saba tunanin dan adam ya saba to yanzu yan sama jannati din nan da suke wannan shulullukawa sama kaga abu ne da zai kusanto mana mu da fahimtar cewa a aiko haka ne aiko zai yiwu idan har mutum wanda shi ba wani ma mai matsayi a wurin Allah ba wanda suka tsara wannan harkar sama jannati din nan yawancinsu ma ba musulmi ba ne ba su yi imani ma da Allah ba amma har suka iya su haƙa su haɗa wani abu da zai iya ɗaukar mutane a tafi can a sauka a duniyar wata to in mutum zai iya yin haka ina ga kuma ikon Allah ya ɗauki babban bawansa masoyinsa ya kai shi inda wani mutum bai taɓa zuwa ba bai ma taɓa tunanin ya wurin yake ba kaga abu ne mai sauƙin fahimta haka wannan buraƙar da aka ce wata dabba ce da take sanya take sa kafa ta iya ganinta ta yi tafiya mai nisan gaske a 'yan mintuna to ai yanzu ga wannan kumbo ko an yi kumbo apollo 11 an yi yanzu kumbobinan ma ga nan ba a basan sunansu ba sai su da suke zuwa to kaga dabba dai ba dai abin da yake ba mai hankali ba ba shi ne dabba ba shi ma kumban ba dabba ba ne to idan bil adama wanda bai imani ma da Allah ba ya yi kumbo ya yi wata dabba da take hawa sama ta je duniyar wata sai a ce kuma Allah ba zai iya yin wata dabba mai suna baraka wacce za ta ɗau annabin Allah manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ta kai shi inda duk ɗan adam bai taɓa zuwa ba kaga na da sun yi inkarin wannan na yanzu ba su da hujjoyin inkari domin ga wani abu da ya kusanto da wannan ɗin to irin wannan ne malam yake kawo misalai na cewa irin abubuwa na zamani yanzu da suka bayyana za su kusanto da yiwuwar fahimtar yiwuwar wahayi ga ƙwaƙwalen mutanen yanzu ya ce fannasul yau ma ai mutane a yau ya shahidunar tanwimal maganatisi suna ganin yadda ake alaƙa da wasu rayuka ta hanyar wata kimiyya da aka ƙirƙira da ake kira tanwinal maganatisi da turanci suna kiransa hypnosis hypnosis hypnosis H-Y-P-N-O-S-I-S hypnosis wato wai mutum suna yin amfani da shi ta hanyoyi daban-daban ana amfani da wannan ta hanyar magani ana amfani da shi kuma ta hanyar wata tsatsiba a ce mutum ya san me zai faru a gare shi ko kuma ya yi wai wata alaƙa da wasu matattu 'yan uwansa da suka mutu wai har a haɗa shi da rayukansu su yi magana su ba shi shawarwari ko su ba shi wasu labarai ko shi ya ba su ko kuma wani abu ya ɓata ana so a gano wa ya ɗauka ko ya abin yake wato a therapy inda ake abin ake ce therapy wurin da ake renon marasa lafiya musamman marasa lafiyar ƙwaƙwalwa za a zo a zaunar da mutum kamar mutumin da baya yadda bai ma yadda yana da ciwo iri kaza ba to sai a zaunar da shi ana ta masa bayanai a tara hankalinsa wuri guda a ja hankalinsa har ya yadda cewa yana da wannan ciwon ya yadda cewa kuma zai amshi ko zai karbi maganin da ake so a bashi wanda a da shi kwata-kwata bai yadda yana da wannan matsalar ba ko kuma wani a ce za a haɗa shi wai da babansa ko uwarsa da suka mutu sai ya zo ya tara hankalin sauri guda a ce ya fidda duk wani tunani daga ransa in ba tunanin wannan uwa tasa ba ana ta wasu bayane-bayane yana ta tunano au ba har kuma sai ya shiga wani yanayi na kamar ya fita daga hankalinsa da aka saba da shi wai ya shiga wani al'akalil batin hankali na cikin can cikin kwakwalwarsa wani daban kuma to daga nan ne wai sai ruhin wannan mamacin ya haɗu da nasa ruhin sai su ta yin hirarrake su ta tattauna har yana ji kuma in ya farfado ya dawo yanayinsa zai iya ganewa kuma ya gamsu cewa ruhin wannan mamacin ne ya haɗu da ruhinsa suka tattauna ko a gaya masa ga wani abu da zai faru gare shi nan gaba to wannan shi ake cewa tanwirin magana ɗisi su a ƙasashen turai da kuma wasu ƙasashen musulman sun yadda da wannan abin sosai har a wasu asibitukan akan ware wani ɓangare ma na wannan da ake ɗauka wani ci gaba ne wani ilimi ne mai zaman kansa musamman wanda suke nazartar ƙwaƙwalwar ɗan adam to shi isa ma malamai da aka ba su aka nemi fatawa a wurinsu me hukuncin wannan suka sha bamban kamar su alhai'atid da'ima na allajinatin da'ima kai na saudiya sai gaba da fatawa wannan abu ne da yake ma haramun ne kawai kuma su da suke wannan maganganu da wannan abubuwa da ake ji kawai aljanu ne ake haɗa kai da su suke aljancinsu wasu kuma su likitocin ƙwaƙwalwa sai suke cewa a'a ai abu ne da yake da kaifi biyu ana iya amfani da wannan tsari ta hanyar magani ana yi amfani da shi kuma ta hanyar a ce za a haɗa mutum da ruhin wani mamaci ko kuma a gaya masa wani abu da zai iya faruwa a gare shi a nan gaba to wannan in an ce da haɗin bakin aljanu a ciki wannan babu mamaki kuma haramun ne su kansu wasu ƙwararrun malikitocin da suke wannan sun tabbatar ba don wannan abubuwan suka kirkiri ko ake wannan ba amma abin da ya shafi amfani da wannan fasaha da wajen yin magani suna ganin ba laifi ba ne to ala'ayi halin dai wannan zai iya zama kamar wani abu da za a ɗeba kewa da shi cewa idan mutum zai zo ya zauna ya tattara tunaninsa da hankalinsa wuri guda yana tunanin wani abu daga nan kuma har ya ji kamar wani abu daban wani ruhi daban yana masa magana shi ma kuma yana mayar masa da amsa har kuma ya kiyaye maganganun wanda inda wani zai zo wajensa ba zai san ya shigo ba zai san ya fita ba saboda gaba ɗaya hankalinsa ya koma zuwa ga wannan tunanin da yake da wannan abin da yake ji kuma in ya dawo hankalinsa ko ya dawo hayyacinsa zai iya ba da bayani cikakke na abin da ya ji daga naganan da ya yi wannan mutum ne ɗan uwansa mutum zai sa shi cikin wannan yanayin to in har haka tana yiwuwa to me zai hana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wasu daga cikin bayansa ya sanya musu wasu maganganu na wahayi da za su ji a lokacin da wannan magana za ta zo musu za su shiga cikin wani yanayi na daban saɓanin yadda aka saba kamar da wahayi in ya zo a na sallama ana tsananin sanyi sai a ga gumi yana keto masu ko ana tsananin zafi sai a ga yana rawar ɗari kuma lokacin da yake fito yake masa wahayin nan ba a sai a ga kamar ya fita daga cikin yanayin hayyacinsa yayin da aka gama ya fita daga ciki sai kuma ya bayanin ga ayoyi ga bayanai da aka saukar masa don wancan ma na abin da yake ma kila wakala da wasu dabaru zai yiwu kuma masu yin sun yadda yana yiwuwa ɗin sun yadda gaske ne to me zai hana Allah ya yi wa zaɓaɓɓun bayansa irin wannan an gane ko kuma mutum ma shi a kan kansa wani lokacin mutum ya zauna yana wani tunani ya keɓe kansa sai ya rinka ganin kamar gashi ga wani suna ta hira wani ko yana cikin tafiya ma in tunaninsa ya koma kan wani har ma sai a jima magana tana fitowa yana ta magana da wani musamman abin da ya shafi masu harkar soyayya har ma su laraba suna da wani abu da suke kiransu taiful khayal mutum sai kawai ya zauna shi kaɗai yana wasiƙar jaki yana ta tunanin masoyiyarsa yana ta tunanin sai kawai ya rinka shirya wani fim sai ga wani fim gashi yana ta shirwa ga ta tazo ko gashi ya je gashi ta fito sun zauna suna ta hira ya ce kaza ta ce kaza ya ce kaza ta ce kaza har ma a ji maganganun suna fitowa yana ta faɗan maganganun har kuma can su yi sallama sai kuma kawai sai ya jana asalatu hairar nomi ya kasa bacci yana ta wannan tunanin kuma ita ma za ta iya yiwa a lokacin idan ta yi pretending ɗin wannan abin a ranta sai ta rinka jin wannan yanayin ita ma a tare da ita kurwarsu kenan za a ce ko ruhensu don yana ce kurwa sun haɗu da juna suna wannan tattaunawa kamar mafarki kamar kuma ido buɗe ko idan a ce misali ba ta da lafiya shi ma sai ya ji yana fama da rashin lafiya ko tana cikin wani nishaɗi sai ya ji shi ma yana nishaɗi ko yana cikin ɓacin rai sai ta ji ita ma duk ranta ya ɓace duk jikinta ya mutu sannan wani misalin kuma wani lokacin in wani abu zai faru ga mutum sai ya wayi gari gaba ɗaya jikinsa a mace gaba ɗaya ransa a ɓace ya rasa me yake masa daɗi haka dai lakwakwab-lakwakwab zai ta yin abubuwa zai ta yin abubuwa shi da kansa zai ji a ransa cewa lallai yau wani abu muhimmi wani abu zai faru gare shi ana nan kuwa sai a yi mawaya ko a zo a ba shi labari sai a ce wane ya mutu kai ce haba ni na ji a raina na ji abin na ji kaga wani yanayi ne da mutum yakan shiga wani abu da zai faru gare shi ya rinka ganin alamu amma takameme me zai faru ba zai sani ba sai abin yana faruwa kuma sai ya ji kamar da kuma wani misalin a mafarki mutum zai iya yin mafarkin ga wani abu ya faru kuma shi kenan a ido biyu sai ya ga abin gashi ya tabbata yadda mutum ya gani ɗin shi kenan sai ya ga hakan ya faru wani kuma misali za a nuna masa a mafarkin ba ƙarar abin ba ne wani abu za a yi kamanceceniya da shi yi kenan kama wani da yake gaya min cewa wani ɗansa da kafin ya mutu sai yake cewa da baban nasa ya yi mafarki ya ga an taru a ƙofar gida an yi shimfiɗa an taru sai yake cewa to wai taron me aka yi ne me za a yi haka ya tambayi baban nasu ya ce wai baba me za a yi na yi mafarki an taru a ƙofar gidan an taru haka an taru ya ce to allahu alam to a wannan daren kuma a daddare da safe ya gaya masa ya tashi daga bacci da asuba ya gaya wa ya ce wannan to da daddare shi kenan sai ya rinka yin wasu maganganu yana cewa baba an kusa fa an kusa yin taron nan da na gani lokacin kan a yi asuba yaron nan ya mutu to kaga ashe wannan taron da ya gani taron wannan mutuwa ne watakila da ya samu wani mai fassara a lokacin zai gaya masa taro ne na jana'iza za a yi kuma ashe shi da ya mafarkin taron jana'izarsa za a yi duk wannan wasu abubuwa ne da sukan faru a rai ruhi ya ji cewa ko mutum ya ji a jikinsa abu kaza zai iya yiwuwa abu kaza zai faru to shi ne ce farruhu fannasul yauma mutane a yau shahiduna tanwinal maganatisi suna ganin yadda ake sanya bacci na maganaɗisu wato wani abu da suke kira hyponesis wa huwa yuwaddihu lahum yana bayyana musu annal ittisala nafsul insaniya wato samuwar alaƙar ran ɗan adam bi quwwatin a'la minha da wani abu mai ƙarfi da ya fi ran ɗan adam ɗin ƙarfi yahudisu asaran yana haifar da wani tasiri yuqarribu ila al-afhami zahiratal wahayi wanda yake kusantar da wahayi zuwa ga fahimtar mutane hais yastati'u ar-rajul al-qawi ta yadda qawil irada mutum wanda yake mai karfi zai iya an ya tasallata bi iradatihi yayi iko da nufinsa alaman huwa adhafu minhu akan wanda ya fi shi rauni fa yanamu nauman amikan ya yi bacci mai zurfi mai nauyi wa ya kone rahana isharatihi sai ya zama sai abin da ya sa shi shi zai aikata wa yi laƙina homa ya ridu ya kuma rinka lakanta masa abin da yake so ya faɗa ko ya aikata fa ya jari ala kalbihi wa lisanihi sai abin ya gudana akan harshensa da zuciyarsa wa idza kana hadha fi'lul insani bil insani to in mutun yakan yi wa mutun wannan fama zannuka biman huwa ashadd minhu quwwa me kake zato zai iya faruwa kuma ga wanda ya fi shi karfi wani ma misalin na wannan shine akwai hatsabiban masu ruƙiya wanda suka lalata ruƙiya suka shiga da bidiyoyi a ciki in suna so su ci kuɗin mutum za a zo da mutum lafiya lau sai su zaunar da shi su ce to ka tara hankalinka tunaninka wuri guda su zira masa ido suna kallonsa buɗe idanka ya zira mai ido sai to kai akwai aljani a tare da kai sai ya nuna cewa a shi ba shi da wani aljin shi lafiya lauyaki ba ka jin kaza ba ka ganin kaza ba ka ganin kaza to ai alama aljanin ce nan da nan sai ya jawo kwakwalwar tasar tunaninsa sai ya yadda cewa e aiko yana da aljani to daga nan sai ya ce shaidan yi magana kai aljani waye kai shi kenan sai tun da kwakwalwar ta yadda sai ya rinka magana kamar aljanin ne yake magana a harshensa ce fita a ce yi kaza a ce ka shi kenan sai ya ta yi kaga shi ma nan kamar shigan tanwinil maganatisi din ko mutum din a sa shi a kwantar da shi ya yi baccin ai wasu abubuwa na dabaru shi kenan sai ya farka sai ya zama kamar ba shi ba duk abin da aka ce ya yi sai ya yi alakanta masa maganganu ya rinka fada ويسمع الأحاديث ويسمع الناس الأحاديث المسجلة كما yanzu mutane sukan ji maganganu da aka ɗauke su aka yi rikodin ɗinsu allati ta hamila halyauma maujatul asir wanda zurubdugu na sararin samaniya yake ɗauke da su wato abinda ake cewa al'asir shine wanda suke cewa webs websites din wanda ga suna nuna hoton kamar su maganganun da suke fita ta tarho suke wani zare-zare ne yake yawo ko yake ɗiban maganganun kamar wani zare ne yake tafiya mai nisan gaske fiye da gudun famfalake wanda shine yanzu kana yin ana yin magana a rediyo sai wannan al'asir ɗin wannan zurubdugun sai ya kwashe maganar daga kutun maganar da ake a gidan rediyon sai ka ji duk wani kutun rediyon da aka kunna aka kamo wannan lambobin wannan tasha sai a rinka jin wannan magana a china ake yi a indonesia ake a morocco ake yi a ko'ina abiratan ilwihad wannan sauti na rediyo ko na rikoda sai ya ƙetare wato kwaruruwa wani jad da tiddai wasu hul da, tudu walbihar da ruwa duna ru'uyati zawiha ba tare da ana ganin masu maganar ba bal ba da wafatin kai mutum ma ya mutu amma an ɗau muryarsa an ajiye ana sawa a gidan rediyon sai ka ji kamar shi ne yake magana gashi nan ana jin karatukan malamai da suka mutu da daɗewa da muryoyin mutane da wane ne gashi bayan sun mutu fa sai ka ji kamar suna nan da ransa suke magana to kaga wannan wani abu ne da idan su kansu wanda suke masu fasahar wannan kirkire-kirkiren an ce to wai ya ake murya take tafiya zuwa wayannan wurare in aka bude ita rediyon ba za a ga mutanen ba ba za a ga komai ba amma ga wannan maganganu suna shishigowa to ya aka yi haka take faruwa kawai sai dai a ce ma in an haɗa waya kaza da waya kaza an haɗa abu kaza da abu kaza wannan ne zai sa abu kaza ya faru kenan wani ƙarfi ne da ya wuce ƙarfin ɗan adam shi yake ba wa abin tasiri in ba Allah ba kuma ba mai wannan to kaga wannan shi ma abu ne da zai kusanto da a to yanzu idan mutum zai shiga cikin wani ɗaki ya yi magana da sunan ya har haɗa abubuwa na rediyo a cana duk duniya a ji shi ko a amerika ko a ingila ko a ina ne to kuma ce allah daga sama ba zai iya yi wa wani bawansa wahayi shi yana ƙasa shi yana saman ya ji wahayin ba zai yi ko ba zai yi bil adama ma yayi bare kuma Allah wa asbaha rajulani yatakhatabani fil hatif ko yanzu mutum biyu za ga suna yin magana a waya a tarho wannan yana magana ne ma tun kafin wannan salula ta bayyana GSM tarho na da wanda waya ce ake jonawa daga nan a jona waya ta tafi har Legas in an yi magana ta tafi a guje cikin wayar ta bullo ta wannan tarhon da ake rikewa a sa'a kudu sannan shi ma ya ba da amsa ta sake tafiya a guje ta je har daga ƙasa zuwa ƙasa duk ta tsakanin wannan wayoyin ake shi bai gan shi ba shi bai gan shi ba amma yana jin maganarsa to har kuma aka zo ma yanzu zamani wireless har aka zo fax aka yi telefax telegram har aka zo kuma yanzu gashi na salulan nan kawai sai ka rubuta abubuwa ka rubuta ka cilla a ƙasa da minti ɗaya rubutun ya je masa shi ma ya rububbuga ya bubbuga ya rubuta ya cillo ma sai a yi daɗe ana hirar rakiya to ashe in ɗan adam ya samu hikimar da zai haka ba zai yiwu a ce kuma ba wani abu ne mai nisa a fahimta ba a ce allah ba zai iya alaƙa tsakaninsa da wani bawansa ba ko kuma ya haɗa alaƙa tsakanin ɗan adam da wani mala'ika da zai rinka zuwa da wani saƙo da wani wahayi zuwa ga shi wannan bawa da Allah ya zaɓa ya zama annabi ahaduhuma fi aqsal mashriq masu hirar a waya ɗaya yana can ƙuryar gabas wal akhar fi aqsal maghrib ɗayan kuma yana ƙuryar yamma ce wannan yana bangon gabas na duniya wannan yana bangon yamma na duniya da ya daddana lambobi sai ya ji ƙyar sai ya ɗauka sai su ta hira su ta magana baya ganinsa shi ma baya ganinsa amma ya tabbatar muryarsa ce shi ma tabbatar muryarsa ce to yanzu kuma ga voice video call ko shi kenan ma sai ka danna wani waje kuna maganar kana ganinsa yana ganinka ga wannan zoom ɗin da ake sai mutane ma da yawa su haɗu suna yin mitin maimakon a hau jirgi a tafi kowa ya taso daga inda yake a zo shi kenan sai a ce ga wasu lambobi da za a daddana a daddana daga karfe kaza na yi shi kenan sai kowa yana ganin kowa kowa yana jin kowa wannan ya faɗa ana jinsa ya tattauna yadda ake yin mitin har a yi a gaba ba wanda ya bar inda yake kowa yana ɗakinsa ko yana inda yake to duka wannan yana kusanto da fahimtar wahayi wa ƙaryata ra'aya ne ya ce za ta yi ma suna iya ganin junansu ma'ahazar ta khatub tare da suna wannan tattaunawa amma wala ya sama'ul jalisu na bijanibihi ma shay'an wanda suke zaune tare da su ba sa iya jin komai siwa azizin sai wani sauti zu irin na daɗin kenan kada wiyin na hali kamar zugin ƙudan zuma allazi kana fi sifatul wahayi wanda yake siffar wahayi amma yanzu idan ka sa wannan abin nan na kunne ai kaga ba zai ji mai wannan kusa da kai ba zai ji mai ake gaya masa haka kuma idan chatin kuke yi kai da shi kana rubuta masa yana rubutowa kana rubuta masa in cinikin na kusa da kai kuke yi ma Allah kiyaye sai a yi cinikinsa shi bai sani na yanzu ko aziz ɗin ma ko sautin ma ba za a ji ba wa man minna laysa lahu hadisu nafsin fi yaqazatihi aw manamihi yaduru fi khaldihi duna an yara mutakalliman amamahu wane ne a cikinmu baya zancen zuci ko ido biyu ko yana cikin bacci wanda zancen nan zai rinka yawo a cikin zuciyarsa ba tare da kuma ya ga wani yana magana a gabansa ba kamar misalin na faɗa ɗazu kawai kana zaune sai ga kana ta hira da wani kana ta tunani kamar ga ka gashi kuna magana amma babu shi ɗin har ma sai magana ta subulta ta fito sai a ce wai dawa kake magana ne sai kuma kai furge ya ce a dawa ku nake magana ai haka tana faruwa hazihi wa gairuha wannan da wani amsila misalai ne tufassiru li'uquli na haqiqatal wahayi wanda suke fassara mana haƙiƙar wahayi wa qashahada al-wahayu wahaya mu'asiruhu waɗanda suka zauna da annabi sun ga wahayin wani kila bittawatiri kuma an ciro labarin wahayin nan ta hanyoyi masu yawa almustawfili shirutihi wanda ya cika sharaɗan tawatiri bi bayi fi da ilmal qat'i wanda yake fa'idantar da ilimi yanke wanda babu wani kokonto a ciki ilal ajiyali allahika zuwa ga al'umman da za su biyo baya wa kad walama satil insaniya atharahu kuma ɗan adam ya taɓa ya ji ya gani ya ga tasirin wannan wahayin fi hadarati ummatihi wajen wayewa kai da al'ummar da suka yi da wannan wahayin suka samu wa kuwace atiba'ihi da ƙarfin mabiyan shi annabin da aka saukar da wahayin wa izzatuhum da buwayarsu mastamsa ko bihe matuƙa sun yi riko da shi wani hiyari kiyanihim da yadda kasancewarsu take rushewa wa khizlanihim da tozartarsu ma farra tsofi jan bihe matuƙa suka yi sakaci a ɓangaren kula da wannan wahayin da ya zo wannan annabi ma'ana da Allah ya aiko annabi Allah ya masa wahayi ba mai jin wahayin nan in ba shi ba ba mai ganin jibrilin nan in ya zo da sufan mutum ko da sufansa in ba shi ba to da suka yi imani da shi yau ya ce an ce a yi kaza a yi yau ya gobe ya ce an kawo wahayi kaza an ce kar a yi kaza haka haka aka saukar da ƙur'anin nan waɗanda suka yi zamani da annabin da masu imanin da marasa imanin sun ga yadda aiki da wannan wahayin ya buwayar ya bunƙasa wayannan al'umma suka zama wasu mutane na daban bayan da suna ci baya suka zama maɗaukaka har aka kafa dauloli aka yi abubuwa daga baya kuma da wayanda suka biyo baya su kuma suka yi rauni wajen riko da wannan wahayin ai an ga yadda su kuma suka ci baya to wannan ma ai dalili ne da yake tabbatar da cewa lalle wahayin nan gaskiya ne inda kirkira aka inda wata shiriri ta ce ai ba za ma a gina komai da ita ba da tun daga lokacin ma ramin ƙarya ƙwararre ne tun daga lokacin abin zai watsi bima la ya da'u majalar lishak wanda ba zai bar wata kafa ta kokwanto ba fi imkanil wahayi a cikin yiwuwar wahayi wasu buti da tabbatarsa wa daruratil auda ilal ihtida'i bihi da kuma cewa lallai akwai matsananciyar bukata a nemi shirya da wannan wahayin itfa'an lizama'in nafsi don a kashe kishirwa ta rai bi musulihil uliya da misalansa waɗanda suke maɗaukaka wa ƙiyamihin ruhiya da kuma kyawun ɗabi'o'i na ruhi walam yakun rasulina sallallahu alaihi wasallam awwala rasulin ohiya ilai sannan kuma wani dalilin da yake tabbatar da gaskiyar wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shi shi manzanmu ba shi ne manzo na farko da aka farewa wahayi ba ba shi ne manzo na farko da aka farewa wahayi ba bal auhallahu ta'ala ila rusuli qablahu muslima auha ilayhi Allah ya masa wahayi wahayi zuwa ga manzanni da suka zo kafinsa irin wahayin da ya masa yau da a ce duk tarihin duniya shi kaɗai ne mahalukin da ya fara cewa an masa wahayi kuma daga kansa wani bai ƙara faɗa ba wanda ya gabace shi to da kaɗa za a ce kawai dai abu ne da shirya shi aka ko? to amma kafinsa manzanni da yawa sun tabbatar da su ma an musu wahayi kuma sun gina al'ummu kuma sun ce wanda suka ƙi imani da su ga abin da zai same su mara daɗi kuma abin ya same su to kaga wannan ya tabbatar da cewa shi ma irin dai wancan annabawan ne da suka gabata shi ne Allah ya ce inna auhaina ilaika hakika mu ne muka yi maka wahayi kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wa nuhu wannan binin badi da annabawan da suka zo bayansa sannan wa auhaina ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'ila da isma'ila da ishaq da yaqub wal asbat da jikokinsa wa ayyuba wa isa da isa wa ayyuba da ayyuba da yunusa da haruna da sulaimana ya ce kuma mun ba wa dauda zabura wa rusulan kad kasasna alaikamin kasasnahum alaikamin qabl da wasu manzannin ma da mun baka labarinsu tun kafin yanzu wa rusulan lamna kasasum alaik da wasu manzannin da mun ba baka kisoshinsu ba wa kallama Allahu Musa takalima kuma Allah ya yi magana hakikanin magana da annabi Musa falaisa hunaka fi nuzulil wahayi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ya dawila al'ajab kenan babu wani abin da zai sa a yi wani mamaki dangane da saukar wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin mamaki don ba shi ne farkon wanda ya fara cewa an masa wahayi ba mutane masu daraja masu gaskiya wanda suka giggina al'ummu suka dasa alhairai annabawa da suka gabata duk sun magana wahayin to kaga shi me dan ya zo da wahayin in ba dai arnanci ba da kafirci za a ce shi ba a yarda da nasa ba shine Allah yake cewa akana linnasi waliza ankara Allahu alal uqala'i haza kisa Allah yake inkarin ma cewa mai hankali dai ba zai yi a ce mai hankali yana ma musun wahayin da Allah ya sukura annabu ba da yace akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum yanzu mutane sa rinka wani mamaki don mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu an anzirin nasa muka umarce shi ka yi wa mutane gargaɗi wa bashirin lazina amanu kuma kai bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum kadama sidikin inda rabbihim cewa lada magabaci yana nan na gaskiya tabbata gare su a wurin ubangijinsu kalal kafiruna amma kafirai sai suka ce inna hadha lasahirun mubin wai wannan mai sihiri ne kuma wanda yake bayyananne sihirin nasa abin da ya gabata a dunkule shine mala yana so ya kawo mana dalilai na hankali dalilai na ilimi da suke tabbatar da yiwuwar wahayi cewa abu ne mai yiwuwa kuma yayi wudin kuma gaskiya ne shi ne a dunkule malai ba da misali a zamanance a ilimin zamani da abinda ɗan adam ma a kan kansa yakan fara a gare shi ta hanyar mafarki ko ta hanyar mutum idansa biyu ma yana wasu maganganu yana ganin kamar gashi da wasu suna wasu hirarraki da sauran abubuwa makamantan wannan Allah ya samu dace dan jiwa annijad tiddai as-suhul wato wajen da ba ruwa ba albihar kuma ruwa wurin da ba ruwa ba me kenan ba kwari ba doron ƙasa yawa ko tudu ko tudu da kwari ko